السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo muna rana ta Laraba ta wuce da wata limanin Afira hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar makalandar da tsaro kuma kamar ashirin da bakwai da watan sha biyu dubu biyu da ashirin da hudu wadda da aka saba mana karatu a cikin wannan littafi mai sunan addu'ar bahiyya na lalama Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani rahimahullah ta'ala wannan kuma shi ne darasin mu na shida za mu tashi kan sabon bayan da ya magana kan alkusu wanka wanka na shari'a kenan wanda a cikin shi akwai wanka na wajibi akwai wanka na mustahabi ko wanka na sunna akwai wanka na wajibi da wata kuɗi ke komawa kan wanda zai wankan akwai kuma wanka mai hukunci ko na wajibi wanda zai koma kan wanda shi ke da aikin da aka kai ya tattara shi sai ba shi sunan algusulu wanka ita wannan kalmar ta algusulu da yi wa bayin donma الإمام النووي كيف إذا أريد به الماء فهو مضمون لقيه وإذا أريد به المصدر فيكون بضم العين وفتحها لغتان مشهورتان لغة التي الغسل كي وغير الضمة إن كان نيتم ruwan da ake wankan da shi to shi kenan don marka ta yi manarsun ka yayi kuma ma'anar ka ta isa amma idan kana nufin mandari ghatsala ya ghasilu to kana so ka nemo masdar to shine take da fuska ki za ka iya sanya dhamma ta ce ghatsala ya ghasilu ghuslan za kuma ka iya sanya fatha ka ce ghatsala ya ghasilu ghaslan masdari kenan amma matukar kana nufin ruwan da za ka yi wankan da shi to ba zai yi ka sanya fatha ba wasu wasu da in kana masdaran غسلت وهو بالفتح فضربت ضربا بذلك غسل غسلا جربت حجينا أما وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضمة إن كما كان لكم وكني فسيك ضمة سودا كنت مكتي غسل الجمعة in kana nufin mazari da shi wankan da aka yi ko ruwan da aka yi wankan shi ke da sai ka sanya asiri sai ka sanya mashi fata'a in kuma kana nufin shi aikin wankan da aka yi game da illa ruwa da sauran su sai ka ce mashi algusu sai ka sake gusulun janaba wankan janaba saboda amfani ake da ruwa ba da turbaya ba ba da wani abu ba to ma da ya kusa bayan ya ce babu da gusuli bayi na wanka mun ce wanka shine ta'limul jasadi aw al-badani bil ma akan jiki gaba ɗaya da ruwa duk zahirin jiki kawai ya zama da ya take karkaf da ruwa to kuma wannan wankan wani abu na urfi zai dawo ya shiga idan mutum ya zo aka anta ya mashi ruwa ya take karkaf ko ruwa ya jike shi ana cewa ya yi wanka ya zuba kurki ya taso daga wajen ya bar shago ya taso gona kawai hadari ya taso kafin ganin murfa ya ke yanka al'ada na ce ya yi wanka galiba ta ce ya yi ciki saboda bai cuccuɗa ba wanda za mu zai iya tattauna matsala ce gaske a kan sami tattaunawar malamai shi wannan wankan yana da ababen da ke wajabta shi zai zo mana da bayanin yadda ake yi amma yanzu fara da abin da ke wajabta shi mai da kuka ce akwai wanka na wajibi wanda da sun bai fara yaji wannan wankan yana wajaba bi khurujil maniyyi bi shahwatin wa law bi tafakkuri da fitar maniyyi in dai mutum ya fita daga cikin namiji ko mace bi shahwatin fitar ta zama da sha'awa sha'awar shi ne ya rage mata kima ya kai ta kasa wa law bi tafakkuri ko da sha'awar ta samo asali ne da tunani matukar sha'awar ta samu ta da ita ko da da tunani ne ba a ga wanda za a yi da'awar ba ba a kusa da shi ba a taɓa shi ba a yi kusanci ba amma an yi tunanin ya ce wancan ya waje ba amma idan mani ya fita da zai sha'awa ce ko kuma ya fita da rairi masarafihi al'adi ta ce shi ke nan ba za a ba za a yi wanka ba kamar kuna ma tare da mutum sai mani ya fita kamar mutum ya faɗo daga sama sai mani ya fita ta ce a wannan ba za a yi wanka ba ko kuma ya fita ta inda ba nan ne masu karshe ba ya zo yin bayan gida sai a kuma mani yana fitowa shi ma nan ba zai yi wanka ba saboda ya fita daga masu karshe ta al'ada ba da haka yadda wanka yana waje ba da horujin mani da fitar mani walau bi sha'awatin da sha'awa walau bi tafakkuri ko da da tunani wannan yana da dalilai da nassosi na shari'a masu yawa da tabbatar da wajen yin wanka saboda fitar mani hadisin almahu min alma dalili ne da ke wajabtar da da ke tabbatar da wajabcin yin wanka haka hadisin ila jalasa bayyana to ka'ada bayyana shu'adi al arba'a thumma hajja hada hafa kai wajaba da shi shi ma dalilai da ke wajabtar da yin wanka ko da mani bai fita ba matukar an sami mani bai kashe kamar yadda malami ya faɗa ne ya zo da bayanan a dunkule kuma a takaice kuma sakon ya cika to wanka na waje ba da wannan dalili idan fitar wani ɗaya ne daga cikin hanyoyin da ke wajen fitar da wanka wasu irin fita fita ta mafitar fita al'ada da kuma fita da sha'awa hanya ta fi ta wajen fitar da yin wanka shine yake wa intiqa'i da fitanai haka kuma haduwar kaciya guda biyu kaciyar namiji da kaciyar mace naka samu haduwarsu ko mani ya ce da ko mani bai ita ba sai an yi wanka wancan hadisi wannan shahar a kan shi ake farko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wa al'umma rangwani ya zo masa da sassauci yake cewa aslan al'ummar annabi ba za ta yi wanka ba sai idan an samu fitar mani idan mani bai fita ba ko da namiji da mace sun haɗu ko sun zazu shi kenan ba za su yi wanka ba kama daga baya shi ne almahu min alma ya wanda ba a dubo ruwa ne a yi amfani da shi idan mani ya fita bayan kasuwa to daga baya sannan ya kai da wannan rangwame kamar da ubangi dan kabe ke cewa innal kuti allati kanu yaqulun fatawar da sahabbai suka kasance a kai a farkon musulunci ita ce almahu min almai yana wajaba ne a yi amfani da ruwa har a yi wanka in mani ya fita duk bayan lobe bayan saduwar namiji da mace wannan rukhsatun kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam rahmatan biha fi awwal wata rangwame ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi a farkon musulunci thumma amarana bi ittisali ba'daha daga baya sai janye wannan rangwame cewa in dai an samu majibul hajjafati shikenan dole sai an yi wanka wanda rakwanan ya riga ya gama yayi shi ya gama lokacin shi shi ne shari'ar kuma ya gina shi yanzu ba za ka hujja da shi wanda dai a karanto shi karkashin wannan bayan wannan haka yi cikin hadisi da Annabi Muhammad ibn Hanbal ya fitar da wannan magana ta ubayyu dan ka haka ne Abu Dawud akwai labari na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake annama kana da mawqin al-ma'i rukhsatun fi awwal al-islam thumma nuhiya anha cewa al-mawqin al-ma' an gani na ɗan abbas yake ce a'a cewar alma'u min alma'i ba can ne shi aka yi gaba ɗaya ba rage mashi faɗi a kai rage mashi faɗi a kai da aka janye shi daga waɗanda suke farki sai aka bar hukuncin ga mafarki har yanzu a mafarki yana nan mutum ya mafarki yana saduwa da wata mace sai ta ke gama ji ba to alma'u min alma'i ne to da shi yanzu ba zai wanka ba wancan hukuncin a mafarki ba za a hukunta shi da wajibi ba ko a farce ba shi ne Allah na aka rage ta shi hadisin ba shafi shi aka yi gaba ɗaya ba an ta rage ba shi fadi wanda kuma aka yi a nasu dalilai na nafsu misalai na nafsu akwai masu yi da haka wanda jama'a dole aka gabata sai a rage mishi fadi sai ya dawo wani yanki kawai wannan ita ce fatawa ko matsayin gaba ɗayan malamai aksaru ahadu da ilmi ko jami'u ahadu da ilmi jami'u ahadu da ilmi akan wannan suke sannan wajen ke ba ila hayyi wal jibal sannan wanka yana waje ba da yankewar jinin haiza ko kuma jinin nifa ga mata jinin haiza mai zuwa wasu lokaci lokaci galiban ka ce duk wata ko kuma duk bayan kwana talatin da biyar zai zo ya kwana uku hudu biyar bakwai da makamantansu to idan wannan jinin ya yanki to mace sai ta yi wanka aka shari'a ta tsara idan jinin ya zo kuma za ta bar sallah har azumi ma za ta aji mijin ta ba zai kusance ta ba ba za ta rama sallah ba amma za ta rama azumi wanda sai ta lissafa su to wannan jinin in har ya ɗauki ta kai ta samu tabbacin ya ɗauki ya zama wajibi ke wanka irin da shari'a yake amfani da ruwa wanke gaba da yankin da duk inda shari'a ta tanada a bisa tsarin da yanayin shari'a ke tanadi wanda fa aka jirin ne fa shi jirin ne fa shi kuma yana kasancewa ne idan mace ta haihu ko kuma mace ta yi bari jinin da ke fita daga mace lokacin bari zai iya amsa sunan nifas Muhammad al'allama Muhammad Nasir Sa'adi rahimahu Allah ta'ala yake cewa matukar cikin ya kai kwana tamanin da ɗaya sai dai fari to za ta yi wanka amma in bai kai kwana tamanin da ɗaya ba kila wata biyu sittin kenan ko da kwana goma ko makamantan haka bai kai wancan adadin ba to ba za ta yi wanka ba shi yanzu jinin zai zama ta mu'illatin ne ko da mafaka na ce mai gama idda na ce gama idda ce shi da jini ne na shi in ce gama fasadi fasadi din fasadi din na fasadi irin na bahaushe ba shi ma fasadi na da ma'anar ciwo ai na cewa fasadin kaza a biya na da saboda ya daure ko da lura ko da kai ne kawai sun kwanakin ba sai zama da kawai jikin ta za ta wanke shi ke da sai ta yi ibadar kasta wannan rana idan kuma ya kai waɗancan kwanakin kuma ya yanki yanzu to shi kenan idan ya zo mata a tsakanin wata sallah da wata sallah ne kaga bai ci mata lokacin ko sallah ba sai ta wanka sai ta sallar ta ta gaba bayan ta yi sallar ta ta baya to shi ne ake cewa idan ne ba shi ma malamai gaba ɗaya sun haɗu akan wajabcin yin wanka ga mace idan jinin haihuwa ya yanke ko kuma jinin nifafin ta ya yanke shi ne jinin haihuwa kowanne yana da irin nashi ɗabi'ar sabarin wannan daban sabarin wannan daban sababin nifas da wilada wannan kuma sababin aida wata ɗabi'a ce insaniya da abana'i hawa hawa alaihi assalam wata ɗabi'a ce da Allah ya dora wa mata ɗayan sayyida hawa wanda yana da irin naki fa'idar yana da naki muhimmancin galiban alama ce da cewa mace za ta haihu ko alama ce da cewa ba ta da ciki wanda ya san dole ita da shi ake lissafi ko kuma wasu alamu da jinin ke dogaro a kai wanda wanda ya tattara ya yi bayanai masu yawan gaske ne a cikin alkawani da suka iya ya tattaro na gana zama da yanzu zai ko ya tattaro ya bayanai a kai cewa ga irin hukunce hukuncen da ke biyo bayan zuwan haidar ko kuma ɗaukewar haidar wani abu na da alaka da nasaba wani yana da alaka da ijtima'iyya zamantakewar al'umma wani yana da alaka da ayyuka na ibadu wani yana da alaka da sauran sannan sai ce wa bin istilahi wanka yana wajaba da mafarki idan mutum ne mafarki sai ya farka ya gama yi ko ya iya tuna me ya yi a mafarki ko bai iya tunawa ba matukar yana da tabbas wannan dan cikin mani ne ko yana da zato kyakkyawan zato ko kuma zato mai karfi wanka ya wanda ba kau to da ka fitar su suke musu muhimmanci ba ya tuna ne ne aka yi ba ya kace ya faru ya rasa da wanda a barci amma kuma ya farka bai komai ba kuma yana da tabbas babu komai yasa kake so samu ne su maza sun zo kwanciya da fatin baccin su ya zama mai launin turu so da launin mani shi fari zai ce da ai su gano shi zai fi kaza zai fi kaza zai fi kaza su ko mata irin aibar su launi ne na ja ko baki su kuma sai su amfani da mai launin haske a matsayin fatin su na bacci ta yadda da ya taba za a iya gani domin a yi ibada yadda ya kamata to da yake wa bilin ilahi sai ce ma a wujudi balani tare da samuwar balan dan shi da shi yasa ibrahim an-nakhai yake cewa yajibu al-rusul bi al-ilahi ila wujud al-balan ko bi wujud al-balan dole sai an samu balan din nan balan dan shi da shi ko wata alama da ke yi da cewa eh wannan kan ruwan mani to daga nan sai mu sai mutum ya ya nemi ruwa sai wanka kafin ya tafi Allah kan tilas waɗannan ta wannan bangaren to su ne ake ce musu mu ke ba su kusa ababe da suke wajabtar da yin wanka ga ɗan adam kaga na farko mani ya fita ta mafitar da aka saba a farke sannan ya fita da sha'awa ya fita da sha'awa ne sha'awar nan ta zama ko da da tunani ko me ko wanda mutum ya fita da gare shi ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba ba ba wannan wani abu ne kuma na daban hanya ta biyu a samu majibul hajjafati kan kakiyar namiji ya faku a farkin mace shi ma sai yayi wanka suka ce ko ma da ba mace ba ko dabba ce wanda da yake cikin manyan zuwa bayyana kama dai kuma sai ya yi wanka hanya ta biyu ke nan hanya ta uku shi ne suka ce ɗaukewar jinin haidar mace ko ɗaukewar sifatinta hanya ta hudu shi ne haɗuwar kaciya guda biyu tsakanin ma'aurata kowa da fasikan ciki Allah shi ya yi shi ma sai yi wanka kaza dai lahira a haɗu da hukuncin biki da duniyar ita ba ta yi ba saboda ƙaryar ƙarfin ɗan adam saboda yankin zaga ya fi ajaza ya fi yuzu da badala da lalacewa waɗannan dukkan suna wajen tattawanka sai ya ce wajen mawuki haka kuma wanka yana wajaba da mutuwa shi ne da za a kuma kajiran cikiya wajabcin yin wankan waɗancan duka bayanan da suka gabata wajabcin na kan wanda abin ya shafa ne amma a nan kuma wajabcin na kan wanda aka yi rasuwa ne ba wanda ya rasu ba suka ce mutum na rasuwa komai na taklifanci a kan shi ya tsari biyan ba shi wajibi na wanda zai biya ba amanoni ba zai iya mayarwa ba to ga wanka ma ai ba zai iya yi ba sai aka ce yin wankan wajibi wannan cewa yin wankan wajibi ne matsala ce da malamai suka yi tattauna ko suke sabani a kai akwai da suke ga wankan ba wajibi ba ne a yi mashi wankan ba wajibi ba ne a yi mashi kama dai abin da nasu shi ke nunawa lallai a ce a yi mashi wankan nan bayan ma cewa a yi mashi wankan a yi gaggawa da yin wankan so da hadisin sai na je hurera mai mutane da zai zama ke cewa at-tari'u bil jinada ya jama'a da an yi rasuwa su gaggawar haɗa gawa su gaggawar yin mata wanka su gaggawar haɗa kabari su gaggawar yin mata sallah su gaggawar rike ta wannan hadisi da Imam Bukhari da Imam Muslim ya fitar da shi to sannan lokacin da wani mutum ya harama sun hadisi Abdullah bin Mas'ud Abbas radiyallahu anhu ba hadisin na da Bukhari da Muslim wani mutum yana kan dabbar shi bayan ya yi satifafin shi na harama kaga ya faru daga kan dabbar sai ta take sai ya mutu sai ya rasu sai nan da na da da sama ba da umarni yake cewa istiruhu da ma'in wa idan ya ku jama'a yanzu ba kike ba wannan ba ku da aka yi walake wanke shi da ma'in da ruwa wa idan da kuma magariya ruwa wanda ke tsaftace jiki magariya kuma tana da irin nata amfanin za ta gane jiki da makamantansu aka lokacin da yanki Zainab radiyallahu anha ta rai su Muawiya sun zo za su yi wanka shi wannan hadisi na nan cikin sahihaini Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa istilnaha talaka kuma Muawiya ku je ku yi mata wanka kuma in kun zo wankan ku yi mata ku aw khamsa ko biyar aw sab'an ko bakwai aw akthara min dalika in kun ga dama za ku yi mata bakwai amma dai daga wuce da kuka to ni tara mana ko mace sha ɗaya ko mace sha uku duka za ku iya yi kaga kenan duka waɗanda suna nuni da cewa wankan wajibi ne akwai masu cewa to ai umarnin nan da ya baya ai ba su kaɗai bane rasuwar da aka yi rasuwa nawa aka yi bai ce a je a yi ba to shi ne shi Muhammad ya nuna hali a shaukani ya bayar da amsa a kan wannan da wasu matsaloli ma ke dan ka zo ka ce to ai wancan mutum da ke da harama nabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da umarni ya je wanka a aile wanka wancan yar ki ta rasu Zainab ita ma ya ba su wasiya umarni a je to shikenan kana nufin duk wanda suka rasa kana da tabbas bai ba da umarnin ba ba za ka iya cewa ai ba sai dai ka ce eh to nan ba ka da tabbas abinda kuma kake da tabbas shi ne kila ya bayar mana iskewa ya bayar da umarni amma ba ka sani ba ko ba a koyi ko ba tun da a haka abin ne akwai yiwuwar ya bayar ko cewa ne ba a yi ba rashin sanin ka ba zai zama ilimi akan ka sani ba su da ka ce umarnin da ya bayar na cewa waɗancan a yi masu wanka to shi ne ne haukan waɗanda an ji so da su ba a iya ruwaito mana cewa a yi masu wanka ba wani cikin magabata yake cewa da ina da ɗan sassauci kan cewa ba wajibi ba ne a yi wanka ina da suwa da ake rike da yake cewa amma wata rana da wani mutum ya rasu a gabana sai na fahimci mala'ikun da ke ɗauka rai suna barin mayan baya aiki lallai a yi wankan nan sai da aka mutum zai iya yiwuwa akwai wani abu na datti akwai kuma ya kamata a kai da tsafta to sai ga shi wanka irin na shari'a wanda daidai yake da wanka na na janaba wanda zai tsabtace shi zai fito da shi kan sai aka yi makwasin shi ko kabari idan za a yi wankan a kodan da ya kamata a ce sun yi da kuma yadda ya kamata a yi na zurmin da ya karkar wancan damu dan damu duk wani abu a nan ya ce wa da sannan kuma ana yin wanka saboda musulunta idan wani musulunta sai a ba shi umarni ya wanka duka wani ɗan wankan guda biyu da wankan rasuwar wani da wankan gawa kenan da wankan wanda ya musulunta ba za mu malikiya suna kan ba wajibi ba ne sunna ce amma dai shi mana kaza ne ya kawo shi matsayin wajibi wannan lokacin da sai ke gudu a hakan ya musulunta da kai shi yake cewa lokacin da na musulunta wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarce ni da in yi wanka ima'ir wa sida ka je ka nemi ruwa da ruwan da makariya ka shafuɗa kai wanka lokacin da kuma aka kawo shi a matsayin fursunin yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daure shi a shirkar masallaci ya zo ya same ni ce tumama ya haka to ka san ba tumama dama in tattauna sai tumama yake ya rasulullah wallahi in har ka kama ni ka kashe Allah ba kai laifi wajen nemo ku banna yace amma kuma in har ka sake ni to wallahi ka sake dan adam dan ni kuma sai na mai laifi ya baya kai kaza suka tattauna sosai na bai wuce kira nan farko da kan shi kamar ba kake gari ba ya dawo ya sake suke sake tambayar ya sake baki amsa irin tafiya rana ta uku ma ya sake dawa ya mashi maganar jiya shi ma sake ba da irin amsar jiya sannan yake cewa ku sake shi bai ce mata dole da ya musulunta ba in ka dole ta yi musulunci matsawa yake siya musulunta ba kakin arna ne ko kuma sai ku zo zai marar na da kuma samun marar sannan yake ku sake shi ana sakin shi sai ya musulunta sannan yake ku kai shi wuri kaza ya je wanka kaga mutum ne aka bashi yayi wanka kuma yana koyon da musulunta a wuraren tafsiri musamman da aka yi ko mutum mutum za su yaje yaje ya wanka sun ce ne yake da su algusul da saboda yana da janaba wasu da ke eh saboda ai kawo kakare ba wankan janaba suke ba eh da dattin su kawai suke tafiya shi ne yin za ka ce musu innamal mushriku na da ta musulmai mushrike da suke gani na janna ce wasu a rai suke a'a ai saboda ya zama da kufur ba wai kin nabar ba zuwa da ta duk ba waɗannan bane to da ai al-islamu ya tuko ma kablo shari'a ce take su yi wanka ko an fahimci illar ko ba fahimci illar ba ko da illar ko ba illar yanzu wajen tarbu umartar su da wankan ya ishe kamar wanda ke ganin cewa wankan gawa wajibi ne a kan Imam Ahmad ibn Hanbal da ɗaliban shi shi kuma Imam Shafi'i yana ga kamar ba wajibi bane amma a ta wasu daga cikin ɗaliban su shi ɗaliban su shafi ko biya mazhabar ki su suna ganin wannan wankan kan wajibi musamman ga nasoshi ko dalilai da ake da su to sai a sai sai sai wannan wankan to wannan wankan na na mamaci ɗaya ne daga cikin wanka masu muhimmanci idan wani ya rasu a samu an jaye mashi wasu na cewa wajibi ne kamar matan malikiya suna cewa farko ke baya ne kuma kuma bangaren shafiya da hanajila suna cewa farko ke baya ne kenan idan wani ya rasu lallai a samu wasu bangare na musulmi da za su mashi wanka idan an rasa wanda zai mashi wanka a kyauta gaba sayan maza'in guda hudu da hanafiya wal malikiya wal shafi'iyya wal hanbaliya sun tafi akan halaccin da wankan ya je a jiya shi abdullahi ibn abdulaziz ibn baz sai mu Allah ta'ala shi ma ba da fadawar haka to da ko zai yi wani ya rasu wani zai yi wata kanta wasiya ba kai ma zo kuma ki ban jiya ba kai ma zo kai ba sai yake ba wani ba ai ba ya ita ce ni zan jiya ma ku biya ku da yanzu haka masara zan je nema ku ban jiya goma wallahi dai duk wanda ya rage shi da gaskiya ya gudu mishi masa rashin biya goma idan ma har ya aika inji in ya ga dama ke biya goma da dubu biyu ko ko ya ci garo ai wankan karshe ne ba za a yi masa uwa ba ba zai na gobe da zai yi da sauransu ba daga wannan shi kenan to sai ya tsaya sai ya yi mashi wanka ko da ka ba laifi ba ne karɓar kuɗi a wankan gawa ta bi yanzu shi ne aka fi ganin na bulus bulus ko amma mutum ya ga kabari musamman na abu yake a biya ba a ganin mautan kuma shi ma ya halatta ya na mana rasuwa a ji an kuma rike nawa za ku biya a yi ne a mai san sa kuwa ba shi ka biya halatta wankan zawon fa a biya shi don an biya dai akwai na dukkan da ake so ya kiyaye kar ya tona a cikin ko ya ba da labarin abubuwan da ya gani to suka ce wannan wankan wanka ne na farkin kifaya kaga dai suna nan akan cewa wajen mauti wankan abin da din gawar wajibi dalilin su wancan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ayi wanka ga wancan mutumi da ya fado daga kan dabba ya fado daga kan dabba mun suna ce ku ku dauke shi ku wanki kuma suka dauka suka je suka wanke shi to sannan a rufe asirin da abin da aka gani in an zo za a yi wankan duk wanda bai da wani aiki a wurin ya fita dakin kowaye ko mahaifinki ne in bai da wani aiki a wurin ya fita in kuma yake sai ya tsaya tsakanin yana koyi kai wani karatu za ka ba a so a zo karantana a kuɗa windo ana lekawa a suna ta yanzu samun ya gida a samu taki na wankan gawa maza ga an yi kicin an yi sito an yi bayi an yi fi wurin siyan an yi wurin cin abinci duk da sunan an sassara ake tattaya gana lana ya ci amma ko ba wannan kan gawa sai an zo da ka ce a je ake to a kawo alu in hajji yana kusa ma take za a fata kata kan jamani ne ran nan aka zo da shi idan aka yi shi kusa da bayan da ruwan zai rika kankarawa amma ni dai ina zo ka je za a gina gida da ke to a yi wajen wankan gawa shi ne kuma mai wani ciki filin bai da yawa ba zai isa ba amma ya yi na kabari ya yi wallahi ya yi na kabari kuma sai sun ce an shiga to an zo za a yi wankan abin da ake so shi wanda zai wankan da shi da wanda zai taimaka mashi a tayar da mutumin ya zauna a kwantar da shi a sake tayar da shi zaune a kwantar a sake tara su su inda wani masu zai fito daga nan a cire musu tufafi daga nan a lulluɓe shi lokacin cire tufafi su da har su in dai ya ba da jiki har su wanda za su yi wa kankarsa daga ganin jiki su iya sa safar hannu a tuntuba ruwa suna yi suna zuba ruwan saman kyalli yana shiga daga nan suna wanki daga nan za su ɗaukar wancan wancan umarni da mini sallallahu alaihi wasallam ya bayar na cewa a yi uku ko a yi biyar ko a yi bakwai a aksara min zalika me da ya faɗa wa umma biya me da bayanin su ke gabata a cikin yana na cikin asayi aini to idan suka yi wannan a samu musu ruwa a cikin ke tuntumawa su yi idan uku za su yi ayyuka to a yi da ruwa turanci sai a sa na sabulu sai a sa na masariya in kuma biyar ne ka ce su sai a rika ƙara ko na magariyar da na sabulu ko kuma man ce magariya ba ta rasa ya samu da za a iya sa turare amma ka sani turare ba zai taɓa aikin da magariya za ta ba shi da shi ke mai kalle wani maimai ta ko magariyar ta ce hatta sakin da jikin mamaci zai magariyar ta za ta hana za ta rike jikin za ka zai zama yana a dunkule duka yana cikin fa'idodin sannan kuma ga kancin da za ta rika bayarwa kancin da ya mafi na turara sannan abubuwan da ake yi na cewa akwai wani turare na musamman na wankan gawa kawai ko turaren gawa na ga sun yi sanyi da kawai ya wuce a ba su turare kawai a samo mai kanshi samo turare mai kanshi gwargwadon karfin mutum ko gwargwadon wadatar shi gwargwadon turaren da za a ba samu idan yana da wadatar da zai iya sa mai tsada to shi kenan sai sai ya sanya mai tsada in kuma babu yanayi sai a samu wani mai arha kawai sai a sa maki sa a makafi sa a likafani sannan kuma a sanya a yanayin a ruwan da za a yi mashi wankan da shi wai da suna ta hawan da za a yi a da cewa an kiyaye lokacin da za a yi mutum wankan haka haka suke da sa ta likafani guda uku ya ɗauke shi ya kai sun makara daga nan kuma sai a je shi a yi ya yi sallah idan ka ce ne ya rasu to ba za a yi wanka ba dan kuwa in wanka ba zai iya canza komai ba la ta ta wannan qauman da fadi sallahu alaihi kad ya'isu min al-akhirati kama ya'isa al-kufar min ashabil qubur suka ce shi kaga ba za a yi wanka ba ba ruwan babu kulli da hada-hadar gawa ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ba za yi musu wanka ba za yi musu sallah ba inda yan uwansu kajarai sai a ba su idan ba yan uwansu kajarai to kaga ba zai yi kuma a bashi a tsakanin mutane yana musu wari ba to yanzu kawai abin da za a yi ta iya ya ba musu abin nan a haka wani za a iya tura shi idan kuma wanda ya rasu ba zai yi a yi musu wanka ba saboda ya zai ya kasa kasa ko ya haku ne karwace an sauro kafa ne can waye ya so yi ruwa kawai da ake yayyafa sai a tattara abin da ya samu a da gabani a ɗauri ko sai a ji sai a rufe shi kenan dukkan wannan fasafatan da duk yukewar da ya bari ya hana ya samu rahama ba matukar matukar ya mutu da imani ya ma ji wanda da ya mutu da imani ba wanda ya aka ɗauke lafiyar shi lau da haka wannan wankan yana da matuƙar muhimmanci kuma akwai buƙatuwar a ce jama'a ɗan bibiya وعليكم السلام ورحمة الله eh ko bakwai na e layi in aka ɗago cikin nan inda wani ba ce to daga nan layi sarki layi wani sarki yadda ake wa mutum sarki wani fitar da sarki tabbatar an tsaftace su daga nan sai a ji gaban alwala sai a koma bangaren dama a wanke daga sama har kasa sai a dawo bangaren hagu a wanke daga sama har kasa wannan misali yana da muhimmanci shi ma a yi shi musamman su cikin mutum ba raunuka yake da shi kuma wankan bai iya daukar haka to sai ce wani fasali wani gusul wajibi shi wannan wankan na wajibi da siffar wankan wajibi da siffar wanka na musta'abi duk abu iri ɗaya shine ko an yufi dalma a ala jami'i badani shine mutum ya fara ruwa akan gaba ɗin jiki nan yana so babu siffar yadda ake wanka ne shi wanka na wajibi ko wanka na shari'a kama daga na wajibi zuwa na mustahabi ko na sunna yana da nau'uka ko sigogi kala wanda ka ɗauka kai yayi yana da siffofi guda biyu akwai siffatu kamala na ce sifatun kamal ita ce siffa wanda za ka ji kowane guri akwai abin da aka tsara in ka gama ka gama nan sai kai sama ka je ka ɗauko sai shi ma kai sifatun kamal sai ka zo gaban ka na alwala ka yi sarki ka wanke daga cibiyarka zuwa gwiwarka daga nan ka wanke gaban alwallarka daga nan ka wanko bangaren dama ko ka wanke kanka daga nan ka wanko bangaren dama zuwa kafa sai ka bar bibiya wanda ka farko kuma zuwa cibiya bangaren dama sai ka koma bangaren hagu shi ma ka wanko zuwa cibiya daga nan sai ka dawo bangaren dama daga cibiya kai kasa daga nan ka dawo bangaren hagu daga cibiya kai kasa wanda take sai ka kamar amma kar ka manta da alwala to da ita alwallar a cikin ta akwai gabbai na wajibi shi ne gurgurar baki da shakar ruwa idan mutum ba wannan zai yi ba to zai iya sifatin ikiza siffar wankan da an ce yayi kawai shi ne ga ruwa nan daga sama zai zubo kai za ka rika ɗiba kana zubawa kawai kana zuwa niyyar ka a zuci wankan janaba ko wankan juma'a ko kaza ko kaza ko mace ke wankan nifasi ko haila ko janaba kawai sai ka zubo ruwan a jikinka kai dai ka tabbatar kana tsindawa ko kuma ka samu wani ruwa da yake a tare irin ruwan da ake wanka matukar mai sarki ne kawai sai ka fada kai iyo kai ninkaya cikin ka iya ciki ka cikin da yadda ma ya sa ya sauwaka shi ke kai haka yayi da sharaɗin ka kurkura baki ka sha kafa maganar da bangaren dama bangaren hagu ka yi da bangaren dama duka wankar ka yayi kuma yadda wani yake da alwazar da yake sallah da yake kai ma kana da alwazar da yake sallah za ka yi sallah da ita daidai kawai shi yayi sifatu kamal ne lalle yana da wani fifi ko na daraja da kai ba ka ne amma wankan ka kai ma ya yi kamar yadda shi ma wankan shi ya yi da shi ne ke wanka na wajibi wa ayyuki da ma a ala jami'i ibadani shi ne mutum ya fararo ruwa akan gaba ɗayan jiki kaga in bai wannan ba a wuyan gari tafi ko kuma ya rufe a cikin ruwa kama raki da sauransu to hadari ya taso misali sai ya tsayawa inda ruwa ke shigowa daga sama ko daga kwano ya cutu da jikin shi shi kenan domin suna cewa tsuran zuba wa jiki ruwa ba zai mayar da cewa mutum ya yi wanka ba kalmar a larabce kamar ba ta ɗaukar haka na ka ce gasa na wajen hagu to kamar ba na nufin ya watsa wa fuskar shi ruwa ba ne in sai mutum ya ɗauki ruwa a buta ya zuko kafar shi ya jinjina wa kafar ta cikin sharka bala bai bare sai maka gasa na waje ku ba sai da ce na za a gasa na rigil ya yi wa kafar shi ya yi yadda ruwa kaga ya bi ko baki bane nan ba babu sarka aka ce babu rubutu na kai to suka ce akalla hannunka ya kai ya shafi fatar ka a samu abin da ke miki ajjari wanda kuka koma a kadari da sauran malamai suka tattaro wajibatul muslim ko kurujin musulmi za ta tsaka wajen nan dai a samu judawa shi ne imraru yadi alal jasadi hannu ya shuke ya kai ya komo a kan fatar shi to da aka samu wannan shi ke nan mutum mutum ya yi yadda ba almasu rafi tare da samar da kurkurar baki wani bin shafi tare da samar da shakar ruwa ya zama an shakar ruwa ya ya ya zauna ya ya sha ruwa ko lokacin da ya nufi a cikin ruwa ya dan buɗe baki ya dan buɗe ruwa ya fito ne to da wannan ruwan da aka yi maniyyar yin wanka da shi wani abu na ke shiga bai sannan sai mutum ya shaƙi ruwa ruwan da zai shiga wannan da'irar hankin inda ruwa ne ya gaba ta wajibi a wanka haka ruwa da saki da ruwan zai shiga to gaba ce ta wajibi wasu malaman suna raba suna cewa gabar hanci da inda ruwa zai shiga lokacin wanka to shine take wajibi in alwala ne suka ce sai dawo sunna amma kaga dai bayanan da muka wuce da kurkurar shi da shakar ruwa da canza cikin wajibatul wudu wanke fuska shafar kai da kuma furudul wudu farillun wanka a farillun alwala da duk mai wanka idan ya zai tabbatar da ya samar da albarmabatu wani sun sha ko wani sun sha da shaka ruwa in yi haka shi ke ya sauke nauyi ya ce wadar da kuma cuccuɗawa ya ce da ma yin kino dan ba a duk da zai iya cuɗanyawa idan kwayoyin da ba zai iya cuɗanya shi ba to kaga ba ya ke yi da kila an shi ba zai iya kaiwa ba ba za ka tallafa mai sai ya samu wata roba roba wani soso soso wani kara kara a ba za ki da layi kace sun babu nafsan illa wuta amma ya kokari an bi shi ya je ya taba inda zai iya tabawa ya tudanya ya zagaya da sauransu wala ya kulu shari'iyya duk wannan bayanin da aka yi na haraba jiki a wanke bangaren kaza a gaban alwanda a kurkura baki a shaka ruwa a kala jiki da ruwa a yi kaza a yi kaza a cudanya duk da haka wannan wanka ba zai zama na shari'a ba illa billiyyat sai an yi niyya saboda ka'idar inna mal amalu billiyyat inna ma likul jibrin badawa hadisin Abdullahi dan hadisin Umar dan Khattab radiyallahu anhu radiyallahu anhu dole sai an yi niyya da wa inna ma li kulli imrin ma nawa abinda mutum yayi niyya irin shi ake ba shi sakamako gurgurdan niyya gurgurdan sakamako in niyya ta zama mai kyau shikenan sai sakamako ya zama mai kyau idan niyya ta lalace shikenan sai sakamako ya zama na harata shi yace da rabbi mujibi in ya zo niyyar niyyar ta zama daidai da abin da yake so ya yi wankan saboda in janaba ce ko haida ko nifa ta ɗauke mujibiha ya kawar da kasancewarta da hana shi ibada da kai to sai wannan da wannan niyyar kuma kamar yadda bayan ya zuwa lokacin maganar a wannan ba sai ka yi kursi da niyyar ba ba da wai ko su da janabati fardun jima'i samaki a wannan mutum wala in ka ta ya in ka tsar da kura ka take ruwan burka ce wani goma ta gona ta kawai ke kan niyya mai da kan da ta yi mutum ya ke cewa anniyyatu mahallu ala kalb ita niyyar nan wurin ta a zuciya duk al'amuran da muke na rayuwa duka muna niyya ne ka zauna za ka ci abinci sai ka yi niyya in ba ka yi niyya ba in ba a sa bakin ka yanko noma ka soma ta ajiya tunda ba ajiya sai kai da kafan ta dai to ne za ka shafa a sai ka wuce da noma a ka ga ba ka yi yawa amma da ka ciwo ka sai da za ka kai in ka gama ka da su hudar ka za ka sa ba ko ba kira ka da babu yanzu hannu duk hannu sai kuma sai kuma ka kai tafi ka gama ka ɗauki alƙalami za ka yi rubutu ko za ka danna duk ka san me za duka wannan shi ne niyyar bari na gama da yin kaza ka gudun dan kenan yanzu ka yi ruwa ka tinta shi ka shiga da shi bayi kuma duk baka san ma me za ka yi ba a wannan kudurin shi zaka jaddada shi lokacin da zaka fara wankan shi kenan sai zama na kayi niyya inda mana ma da niyya ta tabbata yace takadimu wani ne ba an mustahabbantar da takadimu gasli a abai wudu'i gabatar da wanke gaban alwala wannan asifatu kamal kenan mutum ya wanke gaban alwallan shi ya wanke hannu zuwa wuyan hannu ya kurkura baki ya shaka ruwa ya wanke fuska ya shafi kai ya dawo da shafar kai ya shafi kunnuwa to daga nan ba zai wanke kafafuwa ba sai ya gama wankan an zo karshe sai da matsa gefe daga inda ya wankan sai ya wanke kafafuwan sai ya bar baya wannan duka wannan shi da niyyar gaba gaba raba jiki farawa daga sama zuwa ƙasa ko farawa daga bangaren dama sannan hagu yake duka mustahabi ne illa da kadamai ne sai dai wanke kafafuwa a ƙarshe kafafuwa guda biyu shi wannan ba mustahabi bane wajibi to dai ba a wanke su ba kila wanda yake ba ai ruwa ya same shi a ai ruwan da ya same su ba ba gasluha aka yi ba nasuha aka yi ko ban banduha da ta jika kafafuwan ka kai ba wanke su ba za ka iya jika kafa ba ka wanke ba shi ne ka an ta mata ruwa amma in ka sa hannunka ka gurza da shi to ya wanke kafa to shi yake magana nan in an zo karshe sai a je a wanke su kafafuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya wanka janaba ya da ku sai ya tafi ya dai ki mu yublu bi yamini ala imali fa yasiru farjahu kuma ya tawaddahu wudu'ahu lil salat kuma yusiru ala sa'ir jasadihi thumma yasilu rijlihi mai da shartin da mana ta sifanta mana wanka sai ka je bai gaba gaba gaba can karshe sai kuma ya wanke kafafuwan daga nan shi kenan ta ce wanka yayi thumma tayammum sannan sai kuma damaitawa wannan yana da hadisai amma da kuma hadisai khassa in ka ce nusus amma su ne hadisai waɗanda suka zo da kwaɗaitarwa ga yin abu da dama kamar misalin hadisa ita rage lafa na suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana yujibu yujibu hutta yaqumu yin abu da dama na burge annabi shi da na koli a sa takalmi in bai sa takalmi sai fara sa dama wa tarajjuli da tseta gashin kanshi da dama zai rike kofin sai ya tseta dama kan ma a fara da bangaren dama kaga karama ce ko kun zauna ka je ka yi ka zauna a bangaren dama in dai gwamnan na da ihu in yanzu zai fara ba da kofa da kai zai fara duk da a siyasa kuma yin shugaban jami'a na hagu da sai a fara da shi amma dai kuma a lokacin ka fi shugaban jami'a cancanta kai annabi ne yake a fara da kai shi kuma shugaban jami'a ya yi ne wahayi ya zauna a hagu da ke a siyasa kuma duk wannan ba a intibarin ko dama yake yake ba ku aba wanda bai zo ba ya zama sharrun da azila amul walimati ga mabukata ce ba ba ku da ticket ba ku da pass wani kuma ana dan Allah a daure a shiga yana wallahi ko ne ke ni wurin samun shugaba na ka daure ka shiga ko baka ci ba ga wani kuma yana dan Allah ku bar ni in shiga ko in dan samu in ci ana kaiwa ka da pass to Allah ya sallallahu alaihi wasallam hatta sai ka kai wa tuhuri da tsarki wannan wa tuhuri din wanka ya shiga alwala ta shiga taimama ta shiga da sauransu suna ka to tun daga wannan hadisi a tayammun to a wanka ma ta ce mustahabbi ne an samar da at-tayammun ina a wanda bangaren dama tana zuwa wanda bangaren hagu lokacin wanke gaban alwala fara da hannun dama sannan hannun hagu lokacin wanke kafa sannan wanka fara da kafar dama sannan a je kafar hagu wannan hadisi hadisi ne a fitta ya mun sannan akwai hadisi da yake ka na yana na cikin sayyid bukhari annabi ba da abi shakki ra'sihi al-aymana thumma al-aysara fil ghusl manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce lokacin da ya zo zai wanka jami'ai suka goyo mana cewa ya fara da tsakin kanshi na dama ne bangaren kanshi na dama da shi ya fara wankewa sun ban aisara daga nan sai kuma bangaren hagu kaga shi wannan hadisi ne kha fitayamuni fil husni wancan kuma am fitayamuni fil husni wa fi ghairi husni to daga ta haka sun yi takalmi ga ta alwala ga ta mama da makamantan ire-iren waɗannan. Wannan wankan na wajibi, siffar ne ɗaya da wanka na mustahabi ko wanka na sunna. Wankan da mutum bai na juma'a, da kuma na yana ta wajibi ne, gusulun juma'a ce wajibi na da sun bai muhtali, wanda wannan hadisa rawahu sab'at ko akari da sab'a. Malamai bakwai suka fi da shi. Al-Imam Muhammad Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Tirmidhi, Abu Dawud, Al-Nasa'i, ibnu Majah da Imam Ahmad ibn Hanbal wanda ma yana samun su dukkan su suka da shi mutum da ke juma'a yi wanka saboda in za ta shiga mutane a ta sallah ma ta hamsu salawat ko zuci na da kuma yayin da kulli masjid ku yi ado lokacin za ku je kowane ma masallaci har na hamsu salawat mutum ya kama da ka tashabbahu idan ta kulli mislahu sai to kace kaza dan ga musalla kuma sai kuma sai wanka sai tafi daura auren da sai ba ku ci shi ba wannan gina ba ku ci shi ba wahamin ne kawai ko kuma na wani babba ne in an jere wata fa'ida ba ce kai ne yiwu ba ku ci ka ba amma in ba a gayyace ka ba aka zo ana raba abinci bai kamata ka karba ba suka zo da leda suna raba ta ba a gayyace ne ba zumunci kawai kawo ne mun ga a gayyace daga irin abara wa idan idan suke a aba a yi da wanda wanda ya daga da wanda ya sa kowa muna bai ke karfa suke musu bayani amma ga wani da fa su kamu da kai kuma ba fa ta samu dai ka baki naka to da karka zama ta ci da hakkin wani yana da tudu amma da kuma bai da su bilbatu to wannan wanka haka da ina juma'a haka da ina yi mutum zai je masallacin ya yi shi ma ana so ya wanka sai irin wannan wankan haka wanka na shiga makka ka zo za ku shiga makka kila daga jidda kila kuma daga madina ko kuma daga wani yanki kila za ka shigo ta airport mata riyadu sai kai wanka kila ka rasa shugaban kasa kuma za ku shiga makka to sai kai wanka dan ta ko ina ta ani ne mai sarki ummul qura ma ake ce mata ko kuma wanka na lokacin daukar harami lokacin ihrami za ka yi hajji ko umra daidai nisa to shi ma wannan wankan da za ka yi ma sai ka dora shi a kan wannan yanayin da wannan siffar in ya so sai ka kammala shi to haka wankan wanda ya musulunta ma kamar yadda bayani ya gabata shi ba irin wannan wankan da a siffanta mashi kaga ga su dai wanka ne masu muhimmanci da kimar gaske kuma za ka ba sa da wahala ba su da wata sauyayya shi to ai wankan ne sai an yi wata ana koyi an yi maka bayani yadda addinin ya zama mai sauƙin gaske وما جعل عليكم في الدين من حرج فهو نقول الوحالة أو أن الدين إن كنت أقول الوحالة تجد في تنزيل الوحالة تتشيء يوجر متعري أما كما إذا أنت أيك يبقى شداء أنا سابق سيدنا مكة حلفي الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء شيطان في مكة akwai matsayayyar gishiri ko da ko shinkafar ka ba za ta tsare gobe don haka kada ka bada taimako kada ka yi zumunci amma kuma shi ne zai ce maka ka kai data don ka kalli fim har ma da nufin ma za a cin harkokin sheda akwai wani abu da rena mutum ma yau ya ce a kudin nan dubu ne dubu biyu da karkata ba su in shi kamar ka ta kare da wuce za a bi da lafiyar saya amma an ci ba cikin ka cire dari biyar ka sai data to dai za a ci labarin nan titin ne kuma suka ce suke dan to shinkafar fa ni kana aiki jirgin ne yake yake kai ba ka gane al'amura eh wato da ka gane shi ne ka zama ba ka ganewa amma in kake ganewa sai ke kana gane al'amura yasa da dare ke rinda ga Allah ya wani koyi mana ba komai ne da ake rubuta tonin sirri yadda din za mu gane Sun sa ne zai kulla mana an riga an warware wani ne abin da zai kulla. to da kawai nan nau'uka ne na wanka na wafi idan mutum ya zo zai wanka na attabarrut kuma wanka ne na jin daɗi wanka na sanya ya yi wanda ba sai mutum ya ji wannan yanayin ba a mutum zai iya yi sai yadda ya ga dama sannan ba dole ya yi niyya ba wancan wanka na kira shi ne yake da niyyar shi ko wani da malama da niyya amma idan mutum ya zo wankan jin daɗin ma yake bari ya dora shi akan wannan siffar cewa ba za a ce an hana shi ba sai dai kawai ya san cewa ba wani aiki ba ne na lada sai dai yana da lada amma ta kasancewar ya yi tsafta kuma an da za musu ne da lima mana ya zama mai gayu mai tsafta ya kamanta ko da ke musu na kisan na kudu ne na ta kuma yadda kuke masu ina da saboda yanayin lokaci sai mu tsaya a nan Allah ya kai mu darasin da wasu mun tashi akan sallar juma'a ko kuma wankan juma'a wa alaikum assalam wa rahmatullah Thank you.